Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwas Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mujallid secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضر لنا في هذا المحضر والتعطيل بنظرة تأتي لنا بدوره الحمد لله يوم السلام عليكم ورحمة الله mun gode ma Allah da yawa godiyan da akwai inda ya fara amma ba inda ya tsaya da Allah tabaraka wa ta'ala cikin falalansa da karamcinsa Allah ya taimake mu ya raya mu ya ba mu ikon wato azumin watan ramadana mai girma wanda muka fita daga cikin shi kwanan nan kuma muka yi azumi lafiya kuma ba tare da wani abun da zai hana mu azumi ba kuma muka yi sallah kuma lafiya kuma muna fatan kuma duk yan uwa kowa ya yi azuminsa lafiya kuma an yi sallah lafiya kuma da fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya karba mana dukkan ayyukanmu wanda yake farilla ne da wanda yake ba farilla ba duka Allah tabaraka wa ta'ala ya karba mana kuma Allah ya nuna mana cewa ya karbi ayyukanmu alfarma annabi sallallahu alaihi wasallama alhamdulillah yau ya dace a jiya na sauka kuma alhamdulillahi yau kuma za mu ci gaba da za mu ci gaba da karatun da muka saba yi mana hutun da muka ɗauka da watan azumi wato ya kare alhamdulillahi dama mun diba watan in an yi sallah da kwana goma azumin wato alhadin farko bayan kwana goma za mu ci gaba da karatu kuma Allah ya dace wannan wannan lahadin shine wato ya dace bayan kwana goma da yin sallah alhamdulillah Allah ya sake hada mu anan kamar yadda muka saba haduwa da yin karatun wannan diwani diwani maulan mu Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu alhamdulillah ni jiya na dawo daga kaula kuma shekaran jiya bayan na yi sallan maghrib na yi wadayi da maulan mushe ibrahim sannan na taso daga kaula na zo na kwana dakar shekaran jiya a ranar juma'a na tashi daga dakar na zo lagos da dare to jiya na taso daga lagos na zo a nan na zo nan kaduna to alhamdulillah ina fatan mu same ku duka lafiya amma abin da nake so sanar da ku cewa ina son kowa ya saki ransa kowa ya saki ransa wannan karatun da muke yi dama na gaya muku ba ja da baya babu gudu saboda karatun da muke yi karatun wato littattafan maulan mu shehu ibrahim ne kuma wallahi da na je kaula duk watan azumi duk karatun da muke yi a nan ana yin shi a kaula shehu mahi dan shi ibrahim yana tafsirin alkur'ani bayan la'asar shehu mahi jikan shi ibrahim mahi sise kanin imamu hassan sise shi yana karantar da diwani yana karantar da kashifin albashi yana yin darsu wanda yake mai tsadi ne sosai ba awa ɗaya ba ma tun daga wato shi yana yin abu da tun daga azhar har la'asar yake yin darasin nasa yana karantar da su jawahir rasail su a su kashifin albas su diwan duk yana karantar da su yana fassarawa nan kuma kusan nan kufar gida nan a wajen mu kuma da safe tun daga sha daya muna yin karatu har karfe biyu na rana muna karanta littafin shehu su su raful malam su jawahir rasail su tanbihul anam da hatta kitabu tasrif ma yanzu an abunan an sa na maulan mushe ibrahim da lasalam saboda wani ya wanda wanda yake bada littafi wanda yake bada karatu yana karatu a Masar sai ya je Makka 19 ko 79 ne lokacin sai da lissi yana da rai radiyallahu ta'ala sai sun sun hadda sai da Ali a Makka sai yana tambaye sai da Ali sai cewa yana tambaye shi labarin wani wato wani wani shehi can wanda yake ba dan tarika ba wanda wanda wanda sunan shi shi Ahmad Bamba sai sai da yana kwanci haka a masallaci masjidil haram sai sai ya tashi ya zauna sai da bai bari yayi yayi tambaya ba ma ya fara tambaya kawai sai sai ya daga ya tashi ya dauki wallan shi ya sa sai ce masa ni ba sa'an ka bane ko ba komai ko ba komai ya kamata ka girmama abin da na yi imani da shi tun da nake yaro abin da na na fatar da shekaru na a cikinsa ya kamata ka girmama shi ce masa ya tambaye shi ya ce abin da kakanka da babanka suka rubuta suka faɗa kasan duka ma'ana abubuwan da kakanka alhaji abdullahi walidin shi ibrahim abun da ya rubuta da abubuwan da shi ibrahim ya rubuta da ya kunshe duk abubuwan da suka rubuta ka san su duka balle tana za ka je wajen wani kana tambaya kana, kana neman wani karatun wani ma'ana kana neman kasan wajen wani karatun wani wanda ko wani wani daban wanda abin da ya rubuta kana neman ka sani a ciki ka gama ka gama da waɗanda yake naka ne na iyayenka ne da kakaninka ka gama da su ka gama sanin su sai shi zai ce to kai fa ka gama sanin abubuwan da iyayenka da kakaninka suka rubuta ba mene naka me ruwanka da cikin wannan abin da yake da shafi ka ba ya ga masa kausan magana shi ka kara mu irin wannan tambaya ko ba komai ka ji kai ima ka ji kai respecting abu da nayi imani da shi tun ina yaro har yanzu shekaru na fiye da saba'in abu da nake ciki ya kamata maka girmama shi da za ka tambayi na abin da da shi ce in ba ku daina irin wannan abu nan ba wallahi za ku hallaka sai ya faɗa masa wannan saboda haka me yasa ba za mu yi kokarin sanin abin da shi Ibrahim ya faɗa ba me yasa ba za mu yi kokarin sanin abin da shi Ibrahim ya rubuta ba me yasa ba za mu sanin kokarin sanin abin da shi Ibrahim ya kawo mana ba shi ba wani abin da wato ba wani fannin da shi Ibrahim ya bari ba tare da yayi magana a ciki ba ko ya wallafa littafi ya ajiye mana to mu karanta mana me ne a cikin karanta littafin shehu to saboda haka shi yasa nace kowa ya saki ransa karatun nan sai mun yi sai mun yi yau gobe mun yi mun yi shi yau sai mun yi shi gobe sai mun yi shi jiba sai mun yi shi bayan jibi ma har iyakar rayuwar mu in Allah ya yarda insha Allah ta'ala kuma ba abin da zai hana mu yin shi in dai karatu littafin shi Ibrahim ne ba abin da zai hana mu yin shi duk wani littafin shehu ya riga ya take abin da yake shine madaran abun ya zo ya kawo mana duk wani littafi wanda ake amfani da shi ko abu nan komai girman shi shehu ya riga ya gama shi ya take shi ya dauko amfanin abun ya bamu shi ne namu ba sai mu dauka ba mu yi amfani da shi to saboda haka mu shehu dama ya nade mana tafiya ne yawwa shehu ibrahim ya nade mana tafiya saboda haka duk abin da shehu ya kawo mana mu muna da shi gam gam gam gam gam ba za mu sake ba saboda haka ina kai jama'a murna da Allah ya dawo da mu kuma muka sake haduwa kuma muna fatan duk jama'a mu suna nan kuma alhamdulillah Allah tabaraka wa ta'ala ya kara mana taraki Allah kuma ya kara mana kusaci Allah ya kara mana soyayya kuma wato duk abubuwan da muke a nan ana yin shi a can halaran fiyo kuma da wani abu ne wanda yake wato ya yi sabani da abun da ya yi sabani da abun da aka sani to ai can wajen halara ba za a bari ba ba za a bari ba karatu ana yi ana karatun qur'ani ana karatun hadisi ana karatun diwani ana karatun kowane irin karatu na abu da ana yin shi wanda yake ana samun samun fa'ida ana samun abu saboda haka kowa ya kama abin da ka kama da tafiya saboda Allah ya taimake mu baki daya na fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi dukan ayyukan mu Allah ya karbi dukan ayyukan mu Allah ya karbi dukan ayyukan mu kowa ya saki ransa kuma a daina jin tsoro a ji tsoron Allah kawai a ji daina tsoron kowa a ji tsoron Allah shi Allah shi ke rike da mu ke tafiyar da al'amuran mu duka baki daya kuma wallahi muddin muna kan hanyar nan na Shehu Ibrahim ba wanda ya isa ya tare mu ko ko wanda wanda zai isa ya hana mu tafiya babu ba wanda ya isa kuma ba wanda ya isa ya hana mu inda za mu muka inda za mu kai muna mun tabbata cewa Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana tare da mu na sha gaya muku wannan al'amarin ba da shehu ya yarda da shi ba wallahi al'amarin nan ba zai ba zai ci gaba ba kuma gashi yanzu da muka fara muna neman mu wuce shekara ɗaya muna neman shekara biyu yanzu to da babu yarda Allah a ciki babu yarda shehu abun zai tafiya kuma da ba dan Allah ake yi ba ko dan wata manufa daban ai ba zai ba zai ba zai ci gaba har yanzu ba amma dan Allah ake yi kuma Allah aka nufa Allah aka fuskanta ba wani abu aka fuskanta ba Allah ne kawai aka fuskanta saboda Allah ake yi kuma Allah ya shiga cikin al'amari ya san da shi saboda shi ake yi shi yasa ya yarda abin da abin da muke shi abu yana tafiya kuma insha Allah ba zai tsaya ba Allah ya ba mu lafiya mala Allah ya kara mishi lafiya Allah ya kara mana lafiya baki daya Allah ya warkar da zukatanmu Allah ya warkar da zukatanmu Allah ya hana mu jin tsoron wani Allah Allah kuma ya hana mu son wani Allah Allah ya sa ya hana mu son wani abu daban wanda yake ba Allah ba ko ba dan Allah muke son sa ba Allah ya taimake mu baki daya Allah ya jibinci al'amuran mu Allah kuma ya zauna da mu lafiya barka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya albarkace mu baki daya albarkacin wannan diwani albarkacin wannan albarkacin wanda ake yabo cikin diwani albarkacin wanda ya wallafa diwani barka annabi sallallahu alaihi wasallama السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة وصلاة الفاتحة
Allah barakatu mai sauraro Allah sake dawo da mu a wannan mazauni mai albarka zawiya maulawin shehu Salahuddin radiyallahu ta'ala anhu yau lahadi hudu ga watan goma miladiya dubu biyu da tara wanda ya daidai da sha biyar ga watan shawwal hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin domin sauraron fassarar diwani daga bakin malamin malam shehu Mansur الله شبالي يكون صداروا لا فيها أمين أكرمكم الله بسم الله يا ربنا بسيد المختار ونبي وحد المدرار لنا العلوم والمعارف وعطينا المعلم والأوعارف يا ربنا وبعث العباس رسولي ونور الجبراس واقطع قلوبنا بكر جما ولا فؤادنا بنور يا ربنا بسيد التماثل بنور وعلم التماثل يا ربنا بنا يا بلاوي وما
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إيدري لنا بهذا المهدري والذاته بنظرة تأتي لنا بالسفر آه. الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba kuma bai da abokin tarayya wanda kowa da komai daga halararsa yake da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi bai da bukatar komai da komai daga wurin kowa kowane ne kuma ko dan wane ne a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zul jalali wal ikram a halara ta maulan mushak salahuddin hafizahullah wa qahu muna miƙa gaisuwa kuma muna farin ciki da da'awar ta lafiya ko muna jin daɗi muna murna ko muna samun nasuwa cikin zuciyarmu ta faɗin sunan kaula hakurum da yi ga shi mu mun san dama ya ji amma faɗin sunan ta kurum ya ƙara natsar da mu har ma muna jin wallahi da duniya za ta taru ba abin da zai gigita mu saboda faɗin wannan kurum kuma yana shewa albishir wallahi ko ba za a samu mutum ɗaya ba ya zo ko ganyayen bishiyar nan zan zo musu karatu wallahi saboda haka muna muna ƙara gaya wa shi wa radiyallahu ta'ala anu mun gode yadda ya natsar da zuciyarmu kuma mu ma muna masa albishir ya ci gaba da yi mana addu'a in Allah ya da in dai muna da rai da lafiya wallahi za mu zo mu karatu a insha Allah tabaraka ta'ala kuma dukkan masoya da suke zaune a wannan halara ina gaishe su kuma mun amshi gaisuwar da shehu ya zo mana da ita daga halar shehu har ya ce ya yi ban kwana da shehu ya gaishe shi to wannan abu ya ƙara mana daɗi kwarai da gaske kuma yan uwa mu sani yau za mu yi kamar goron sallah ne za mu dawo daga kalilu dadil abdu fi ka safa'u za mu tafi ne a gurguje kurum fassarar diwanin za mu yi kurum to da farin ciki da dawo shehu lafiya za mu yi masa barka da zuwa da kuma barka da sallah bismillah
الله الرحمن الرحيم عليه صلاة الله ثم سلامه قليل إيجاد الحوض في كسافه ومدعوكا لله بقلوب الشفاه وذكرك يا خير الأنام كلمة وللمحتاج العلم حسنا وسانا فإنك يا ياسين لا محمد أتاك من المولى دليل سانا وقد قاد على رسول المجيد لي ولا فإنك فوق الكائنات سما وسلم بك الأرسال والكل قادم من العذرات العليا له أعلى قديمك إبراهيم يدمع فيك يا كريم دين الأنبياء أعلى وأنت مؤمن بسول فلو رأى السؤال العجاب منك دينا عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة لي ينفع عنه جيدا عليك صلاة الله ثم سلامه بآية جالسا ولله عليك صلاة الله ثم سلامه مع العليل الرحمن وجوها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قليل وداد العبد kankanuwar soyayyar bawa
fika in dai a cikin ka ne ya rasulullah ba cikin wani ba safa'o to tsarki ne ko mutum ya sani ko bai sani in dai kai za a so ba wani ba to wanda ya yi wannan soyayya ya samu tsarki wa madhuka yabanka ya ma'aikin Allah shifa'u wato waraka ne min da'il qulubi daga cututtukan zuciya na hassada da girman kai da keta da kulli da kilbibi wa zikruka ambatanka ya ma'aikin Allah ya khairal anami ya fiyayyen talikai ganimatun ai gani mai yaki ce wa lil muftaqil ulya kuma ga dukkan mai neman ɗaukaka sanan wato haske ne wa sana'u da kuma ainihin wato wato ɗaukaka haske ne da ɗaukaka fa innaka cewa kai ya ma'aikin Allah ya yasin ya sayyidul wujudi taha ya dahir ya mahi muhammadun
ya dahir ya hadi shine ma'anan da
muhammadun abin yabo sama da ƙasa ataka sana'u sana'u yabo a taka ya zo maka min al mawla al jalil daga majibincin lamarin bayi mabuwayi al arsh al majid al'arshil majidu al'arshin Allah akwai arshil karimi akwai al'arshil azimi akwai arshil takrimi akwai arshil fasli wal qada'i akwai arshil istiwa'i akwai arshil rahman shine shi yace to arshil majidi shi ma da buwaya wa kaskada hakika ya sunkuya maka min wat'atin domin ka taka shi fa innaka cewa kai ya rasulullahi sama'u kai sama ne faukar kainati wato kai sama ne sama da kasantattu ka ɗaukaka su ma'ana kenan sama'u maɗaukaki ne kai faukal kainati sama da kasantattu al'arsalu manzannin Allah wasallar bika sun yi sallah a bayanka walkullu baki ɗayansu kowannensu kadimun ai hadimi ne min alhadratul aliya atahu alahu wato ala'u ɗaukaka atahu ta zo manzan Allah min alhadratul aliya daga halaran hahut
kadimuka hadimin nan naka ya ma'aikin Allah ibrahim mai suna Ibrahimul Kaulahi yasma'u fika yana kwaɗayin abin da ke cikinka na asrarun rabbani ya ya kariman ya mai karamci wanda zai iya bada komai atahu kyauta lil anbiya'i wato wadda ta je wa annabawa bihi ai na san da albarkacin ka suka samu to in dai annabawa ma dan kai suka samu to ni ma gani
wa anta wa anta kai din ne ma'aikin Allah muhidun kai ka kewaye lishu'uni da tajalliyatin rabbaniya fala wara ba za a taba gani na ba anassu ala alhajati ina bayani a bisa bukatuna minka ginawu ai gina'u wadata ta ninka daga wurin ka ne har abada ba za a ganni gaban wani ina annabi wahidin ba bai isa ba kowa ne dukkan bukatuna suna gaban Muhammad Rasulullahi
alayka salatullahi salatin Allah ya tabbata gare ka ثم السلام sannan amincinsa صلاة wannan salati بها da albarkacinta نداء wato gida'u hijabi ينفك عنه yamfakku ya fashi ya kece ya yayyage anu domin almajirai na su ji annabi a fili
عليك صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga ma'aikin Allah ثم السلام sannan amincinsa بها da albarkar wannan salati ينجلي الظلماء azzalma dukkai yanjali ya yayi ونيل هباء almajirai na su samu dukkan kyauta da baiwa عليك صلاة الله salatin Allah ya tabbata gare ka ya rasulullahi ثم السلام sannan amincinsa مع الآل har da alayenka سرا baki ɗayan su من هوت آباؤه alayen waɗanda wannan bargon ita karo su su ne ahalul bai حرف الباء shi ne sharhul bayi
وما لي معرب وما لي غير الموت والبدن ما ربه في تعريف الغير ما لي هو الكل من
ba'i فما لي معرب shi yace ban da wani abun bukata خير المصطفى banda al-mustafa zabin Allah البدر cikakken wata فما لي مرغب ba ni da wani abun guri في جائزة الغير a cikin kyaututtukan wani annabi Muhammadu هو الكل annabi shine kullu منه الكل kullu daga annabi take annabi shine baki ɗaya sannan baki ɗaya daga annabi ne
بطنا وظاهرا shi yace ainihin abun kuma ciki da waje ne ba ba wai a zahiri kurun ba da zahirin da baɗinin annabi shine kullu sannan kullu daga annabi take
وباب سواه yace tekun wani annabi ما لنا فيه مشرب fabaru siwahu kaga tekun wani annabi Muhammadu malana mashrabu ba mu da abin sha فيه a cikin sa ومن نوره daga hasken annabi Muhammadu ne الكونان wato aka halarci duniya da lahira منه daga annabi ne علوم جميع الرسل ilimin dukkan manzanni تفجرت take ambaliya har kowa yake samu والكل kowa da kowa يشرب yake samu isha فموسى kaga annabi Musa وإبراهيم da annabi Ibrahimu وروح da annabi Isa ruhullahi كلهم baki ɗayan su توسل بالهادي sun yi kamun kaba da hadi mai shiryar da halitta الأمين amintaccen Allah وقربوا sai aka kusanta su da fadan Allah هو الكامل annabi shine cikakke المحمود abun yabo sama da ƙasa والسؤل annabi shine addu'a shine roƙo والمنى shine gurin da in an yi addu'an abin da zai zo din ma dai annabi ne وأنت الحبيب kai ne masoyi ya rasulullahi المصطفى zabin Allah والمقرب kuma kai ne na hannun daman ubangiji amma ubangiji bai da hagu wakilta ya dai yaminu
فقد شهد الله العظيم hakika ubangiji maɗaukaki ya yi shaida بأنه cewa lamarin خلق عظيم cewa ɗabi'a babba لخير الخلق ta tabbata ga fiyayyen halitta مهذب wato a matsarkakewa hulkun muhazzabu ɗabi'a a matsarkakewa mai girma ta tabbata da kairul halki ga fiyayyen halitta عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga annabi Muhammadu ثم سلامه sannan amincinsa صلاة wannan salati بها da albarkacinta مطلب abin neman wannan bawa abin nema ينقاد ya sunkuya للعبد ga wannan bawa duk abin da nake nema ba sai na yi ta gaba ina zaune abin da nake nema ya kawo kan shi gaba na kuro shine yanqadu lil abdi matlabu duk abin da nake nema ina zaune kawai in sa hannu in dauka ba sai na tashi ba عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata gare shi في كل طرفة a cikin kowane kiftar ido كذاك سلام haka nan aminci مثل مسك kamar misalin turaren almiski أو أطيب ko kuma wanda ya fi almiski daɗin kamshi عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga manzon Allah ثم سلامه sannan amincinsa صلاة wannan salati كل المقامات tajlibu lana tajlibu lana wannan salatu ta janyo gare mu kullal maqama ta dukkan makamai ba sai mun yi halwa ba ba sai mun sha wahala ba sai mun koma daji mun shiga kogon duwatsu ba a albarkar wannan salatin kurum duk wani makami na wilaya siddiqiya qurbaniya jaliya fardaniya gautiya to ma- wannan salatin ta kawo mana makaman gidajenmu عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah ثم سلامه sannan amincinsa صلاة wannan salati الجدب ainihin fari يقصب لنا ya zama yabanya gare mu بالمصطفى dan albarka al-mustafa zabin Allah عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah ثم سلامه sannan cinsa مع الآل har da alayensa والأصحاب da sahabbansa ظهرا wato matukar zamani تقرب ka kusanta almajirai na gaban Annabi Muhammad
عليه تذكرت من هو للورى كل قوت وعجار والمصطفى الكرم يقول فهو تاجل الذات بل هو عينها فملك العالمين هكذا ما لا قوت لذاك سارى والفرج مودع ناديه ومن وكسرنا زين كالجبل يوسف ترسل لسر لسر وله وأين عدو النزار أين ظالم وأين الذين هدى ومسجد عليه صلاة الله ثم سلامه بآية الأحزاب والعيسو عليه سالة الله ثم سلامه فتدرك من أنواع القرين أسكت عليهما على الإكرام وأصحابه صلاة من الرحمن والرحمة حرف التاء
harfin tayi تذكرت na tuna da من هو قوت wanda shine abincin rayuka للوراء da talikai كلهم baki ɗayansu da wanda iya yadda da wanda bai yadda ba ne annabi shine abincin rayukansu وهم su halitta baki ɗayansu أجر duwatsu ne المصطفى amma almustafa zaɓin Allah الكرم sadauki يا قوت wannan diamond ne kowa dutse ne annabi Muhammadu ko diamond
فهو تجلي الذات shi wace in baka san annabi Muhammadu ba ni na san shi kuma Allah ya ce fas'al bihi khabira to duniya ku taro in ga muku annabi yace fa huwa tajallin zati annabi Muhammadu shine tajallin zatin Allah
بل to kai bar wannan magana وعينها shine madubin zatin وملك العلي هذا حضرة فيض واتو فيض مرتبة الكامل الكثيفة شين ملك الأبي هل را تكون أجل هل را تمتع لإرم مدنة da duwatsu da itatuwa da ƙasa da waye duk abin da ka taɓa shi ka ji ya tabu sunansa na su shine halarar wato martabatu wujudi wujudul asamul kasifati to shine wannan halarar shine shi yace kaga halarar yan adam din nan halarar mutane منها wato daga wannan tajallin na annabi Muhammad ne ma'anan na sutu tun daga kasan bakwai har zuwa wannan kasan namu to duka na sutu har zuwa bakin sama ta daya duka na sutu
كذا ملكوت sai yace to haka ma malakutu halaran mala'iku ita ce a martabatu faidul anwarul ilahiyyah martabatu faidu faidul anwarul ilahiyyah wato halarar rayuka halaran mala'iku kan malakutu ce ita kuma tana farawa ne daga ainihin wato sama ta daya zuwa sama ta bakwai nan ake kira malakutu لذاك sai yace dan haka ترى annabi ya tafiyar dare الفرش shimfiɗa al'arshi موضع نعله ta zama matakin takalminsa shimfiɗar da ake tunani wanda bai san Allah bai ke ce Allah ya hau ya zauna sai wura ya ce abun mamaki yau ga shimfiɗar ta zama maudu na alihi bakiran takama takawar takalmin annabi ومن هيبته saboda tsananin kwarjinin da annabi ke ɗauke da shi na asraran ubangiji شريرت mala'ika jibrilu ma dubu uban tafiya فتنسنا عنه hadin sana'an hakika sai da ijuya ya bashi ya ce wa minna illa lahu maqamun ma'lum duk saurin kan mala'iku wurin tafiya da karfin sairi da gaggawa wallahi sai da ya gaji a wurin ya ce kai daga nan fa ba inda zan kara wuri ne ce ya yace in na kara taku ɗaya daga nan zan kone kamar yadda gashi ke konewa in an jefa shi a wuta
وسار manzo Allah ya ci gaba da tafiya يشك الحجب yana keta hijabai دون مزاحم ba wata halitta da take matsaka faɗa ta ولا كاذب kai ba wani hadi إلا تسنى له ليك sai da juya mar fatar tsiya ma'ana ana cikin tafiya kaga mutum ya juya ba shine tasanna lahu litu ma'ana litu safatul unki shine litu fatar tsiya ba wani hadi wani mala'ika sai da juya annabi fatar tsiya annabi shi kadai ya fuskanci tafiya kawai جنا
manzo Allah yayi sana'i فتدلى sannan yayi baƙayi cikin zatin Allah دون كيف karka ce wai fana'in ya yake ko kuma baka'in ma ya yake فإنه domin cewa shi annabi Muhammadu aljabarutu domin cewa wannan fana'i da baƙa'i aljabarutu wato martabatu ghaibul asrarul ilahiyyati shine jabarutu halarar fararar asraran ubangiji ita kuma halarar tana farawa ne daga sama ta bakwai zuwa kursiyin Allah nan ne jabarutu ka kafara ta taƙaita an hazainika daga irin wato daga riskar fahimtar summa dana fata dalla shine an hazainika daga gano irin fana'in da annabi ya cikin Allah da kuma baka'in da annabi ya yi da Allah to jabarutu ma ba za ta iya gane ba balle malakutu balle nasutu duk wanda yake so ya fahimci wannan bayani kenan na summa dana da fata dalla da bana'i da baka'i to ita shi daga nasu to ita yi malakutu ya sallama da mala'iku idan da na da jabarutu sannan ya gane wannan amma matukar kana nasu to sai dai kai ta zage zage kurum baka san komai ba ba ne iya gane wannan dan haka shi ta kasara in hazin kan jabarutu to jabarutun ma ba ta isa ta gane wannan ba balle nasu balle malakutu ba wanda zai iya gane wannan sai ya yi gaba ya bar da furutun ma ta lahutu sai shi ya gaya mana shi abin da ya faru da shi a nazutun ya tafi malakutun mala'iku na so su gaisa da shi ma ya ƙi saurare su da ya ce da barutun a turaren ubangiji suna mai tallan kansu kowace tana ni ne wani kaza ne shi yake kun kallon su ban ba ne gaggawa na shiga lahutu a lahutun ma ban tsaya ba sai da ya ta'alluki da hahutu to ashe ba wurin tsayawa ya ahli sirbala maqama lakum shine ma'ana ku in ba haka ba za ka san komai ba sai ta inkari da zage-zage a barka sai ta cin tuwo kurum da shinkawa da gero da alkama da menene ana can ana cin salati da la ilaha illallah
fasirun
fasirrin annabi asiri ne kara ya tafi lisiri dan asiri lisiri yana dauke da asiri wadahu amma da sirru da disirri da da disirri wahadahu duka abu ɗaya ne kama samma babu abin da in saura a wancanan ka halara illa alhaqqu sai Allahu fasiru sirrin da muke ce maka wai sa- fa sirrin sarali sirri da sirri kaza kaza duk wannan asiri da kake ji lahu ma'anansa la ilaha illallah saboda karka raba su uku karka ce ai gashi an ce fa sirrin sara da sirri da sirri ai kaga abu uku uku kenan sai ta wa sirru lahu asirin da muke so ka gane shine la ilaha illallah ba za ka gane ma'anar la ilaha illallah ba sai ka gane Allahu la ilaha illa huwa sannan ka gane Allah sannan ka gane la ilaha illa anta sannan ka gane la ilaha illa ana sannan ka je la ilaha illa Allah sannan ka je Allahu sannan ka sake dawowa la ilaha illa Allah wannan shine maratibul zikr dole ne sai ka fara da Allahu la ilaha illa huwa sannan martabar ka ta kai ga za ka iya fahimtar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sannan ka wuce ka kai la ilaha illa ana sannan daga nan ka dawo la ilaha illa la ilaha illa allah sannan ka dawo allahu allahu allahu sannan ka dawo la ilaha illa to in ka zo wannan wurin shike abin ne ma ya samu shi ne shi yake to duk wannan biye-biyen da muke da kai ba abin da muke so ka gano ne lahu Dawudu kuwa nan ne halarar bayyanan sunayen Allah, dukka sunayen Allah, da surorin Allah, da furudatu, da tasalliyatu duka Allahutu.
fayalaka Sai yace ka zo ka ga abin mamaki min maran daga abin gani min mar'an wato ka zo ka ga abin mamaki na abin gani hunaka a wancanan ka halarar lahutu wa masma'in da kuma abin ji hawawa bibullahi wanda Habibullah masoyin Allah hawawu ya tattaro shi wa rusulu manzannin Allah ma utu ba a ba su ba ba a ba su mar'an ba ba a ba su masma'in ba ma'anan mar'an ganin Allah masma'in jin maganan Allah shine shehu yace ka zo ka ga abun mamaki irin ganin da annabi yayi wa Allah da jin maganan Allah da yi wanda manzanni ba a ba su wannan damar ba
fa'inatuwan sai ce wera ke maganan dutsen turi sina'a min za daga irin wannan wato ganawa da annabi yayi da Allah aina kalimuhu wai ma ku nemo kalimullahi din ma shi ma da aka ce magana da Allah ma addu'a ya zo ya bada labari ku nemo shi wa ina kalimu ina abokin maganan Allah ina yake وأين الذي نادى wai shin ina wanda ya munajati ومسجده amma masallacin da ya asfarar tarbiyya da ya wusuli الحوت cikin kifi ne wai ina yake in ana maganan wanda igana da Allah da wurin da akwai da babu da haske da duhu da sama da ƙasa da kowa da komai daidai ne akwai babu ne babu akwai ne haske duhu ne duhu haske ne sama ƙasa ne ƙasa sama ne waye sai je wannan wurin shi ne shi ce to ku nemo mini kalimullahi ku nemo mini annabi Yunus da suka yi munajati da Ubangiji wannan yayi munajati a dutsen Duri Sina wannan yayi munajati a cikin kifi well kenan to ku nemo su ku tambaye su da irin ganawar da annabi yayi da Allah da irin gan shi bayan nan ma har sai da Allah ya taba shi annabi ya ce da Ubangiji muka gana da shi ya tambaye ni ban iya amsa masa ba ya sake tambaya ta ban iya amsa masa ba a na uku sai isa hannunsa a kafaɗa ta sai da na ji sanyin hannun ubangiji har cikin zuciya a wannan wurin ne ya gadon min da ilimin farko da ƙarshe to ka haɗa da irin wannan
عليه الصلاة والله to fa irin wannan ganin da annabi ya wa Allah to ganin da shi Ibrahim ya wa Allah shi kuma saboda haka ku nemo mana duk wani wali da ke ganin annabi zai iya ganin annabi irin wannan ganin da shi ya wa Allah to عليه الصلاة والله salatin Allah ya tabbata ga Annabi Muhammad ثم سلامه sannan amincinsa بها da albarkar wannan salati يسول الأرزاق wato al-arzaqu arzuka fi sauki arzikin halitta yi sauki والعيش sannan wal aishu abincin da rayuwa za ta ci shi ma yi sauki والقوت da abincin yau wancan aishu abincin shekara kutu abincin yau kawai abinda za ka samu a ci yau gobe sai ka fita aishu kuma ka riga ka tara shi a a a a to to shine ma shi wace to duka su sauki ga almajirai na عليه الصلاة والله salatin Allah ya tabbata ga annabi Muhammadu ثم سلامه sannan amincinsa وتسبق ناسوت halaran nasu ta samu haske ta haskaka من أنواره daga hasken annabi Muhammad الغوري wato farin hasken nan ma'ana lantarki lokacin tura suna ta kokarin kawo lantarki ya yawa abin ya ki tsayawa ya ki yin karfi sai shi Ibrahim ya ce to ai da mu lantarki ne saboda haka bari ku gani shi ne shi ce fatta shirku min anwarihi al-burri nasu yana faɗin wannan sai lantarki ya karfi a duniya ya tsaya.
صلاة من الرحمن
wannan ko ya tabbata akwai daga cikin almajiran shi Ibrahim Sharif Ahmadu Alwar wani babban waliyi ne kuma babban daga cikin sharifai wata rana ya zo Kaduna ya sauka a gidanmu sai ya ɗauki ma- ma- mabudi ya karɓi mabudi a hannun wani sai ya kunna torchlight sai ya ɗauki makullin ya ɗora a kan torchlight ɗin take wutar anguwan gaba ɗaya ta mutu ana an ɗauke wuta in sha ba ɗauke a kai ba sai ya ɗauke mu kullum sai wutar ta dawo sai ya sake maida sai ya ce yanzu za su yi ta neman mai lalace ya ce ba za su gani ba ya ce lantarki ya tsaye ne da mu saboda ka shi ibrahim ma'anar lantarki almajiran su shine a lantarki in baka samu haske ba wanda shi horizontal ya zo da shi ko gidanka na kwana da janareto duhu ne saboda ka haske na gaske shine hasken shi Ibrahim وتس- نعم. صلاة من in الرحمن ka duba kashif al-albas za ka gane ba ni na faɗi haka ba sai bi ali shi da shi ya faɗa da ya zo ya shi kira da cewa wa nuhu zamani wa nuhu zamani shine hasken zamani wa nafis wahdi محل نظر الله من خلقه والباب المفتوح لكل من يريد الولو إلى حضرة القدس فذاك الشيء يعني.
صلاة من الرحمن salati daga ubangiji mai rahama ورحمته da kuma halara ta ainihin wato sifar ar-rahman din ina ne muhammad عليه duk su taru su tabbata kan annabi قال آل الكرام har da alayansa masu girma وصحبه sahabbansa
ملكت شوق بالله للذين فازوا إله الأمين ما تقول عليه صلاة الله ثم سلامه على علي ولا سلام عليه صلاة الله ثم سلامه من العبد إبراهيم منك فتقولي يا ذكر المصطفى ومعاديه بحمده لا إله فسوقا قالوا والعبد حقا ولا نام عابده فكل يا مختار كل لا تلتد وكل محب بالمولد أسرها جد ساريا كريم عيسى لدى القبر ما ما يزال العبد عنكم فقل قديم جئتك إسرائيل عليك صلاة الله ثم سلامه عشر السير إن في السنة فاض عليه صلاة الله ثم سلامه عديد ما كليت معيني حيث قال عليه ما على أهل الكرام وأصحابه هذه وفاده إذ نفى حرف الصاي yace harfin sa'i شوق kauna wato ma'anan shauku kaunar da take ta da tsohon miki da mahabba ta dawo yake ce shauku ka ji ciwo ya fara warkewa wani yazo ya taka maka shine ma'anan shauku mahabba ainihin ciwon shauki kuma fari shine shi ce kauna
ذي الأمين kaunar ba ta mata ba ba ta kuɗi ba ba ta kan girma ba ba ta wani abu ba bil amin wadda take da munasaba da aminun layi
كما لك ka ɗaukaka a cikin zuciyarka ya khadimul mustafa
الذي wannan da yake روح الأمين mala'ika jibrilu نفس ya yi numfashi في روح له a ƙar- wato a cikin tsatsakin zuciyarsa
متاب إذ lokacin da aka aiko shi jibril ya ciro zuciyar shi ya yi tofi shi ne ma'ana arruhul aminu mala'ika jibrilu nafas ya yi tofi buru'in lahu a tsakiyar zuciyar shi mata bukis lokacin da aka aiko shi عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga annabi Muhammadu ثم سلامه sannan amincinsa على آله tare da alayensa والأصحاب da sahabbansa حادث حدث matuƙar wani abu mai faruwa ya faru mai faruwar nan mai daɗi da mara daɗi ko ne ya faru Allah kai wa annabi salatin kawai idan masoyana sun ƙare yawa Allah kai salati in makiyana sun ƙare yawa Allah kai wa annabi salati in talauci ya zo kai wa annabi salati in wadata ta zo kai wa annabi salati in buwaya ta zo kai wa annabi salati in kaskanci ya zo kai wa annabi salati in bala'i ya zo kai wa annabi salati in rahama ta zo da sauki kai wa annabi salati irin ma hadisun hadas ko ganyen itaciya ce ta kada yi wa annabi salati ko menene ba
عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga annabi Muhammad ثم سلامه sannan amincinsa من العبد إبراهيم daga wannan bawa mai suna Ibrahima والأهد wanda uhudul muhammadiyya ما نكت bai taba warware kwaya ɗaya ba ba ma suna faɗi utiza alaina al'uhu ahadul ammu min rasulillahi mun riƙe alƙawari daga ma'aikin Allah ba za mu cuci kowa ba ko mun riƙe alƙawari daga ma'aikin Allah ba za mu zalunci kowa ba mun riƙe alƙawari daga wurin ma'aikin Allah ba za mu ci kowa ba to duk irin wannan alƙawuran da sauransu sai ya ce ko kwaya ɗaya ni ban warware ba ko kwaya ɗaya ni ban warware ba وشبليا
wato lamurra na na yau da kullum ذكر المصطفى ambatan almustafa zabin Allah ne komai nawa ambatan annabi Muhammad ومديه da kuma yabo gare shi ko ka same ni ina salati dama ce salatan wa madan minhu qasr tusaila salati da yabo da nake ga annabi Muhammad sai da na zama wata بحمد الله da godiyar ubangiji na ta fito ka ni ba na fasikanci talarafat kuma ba na maganganun banza irin wanda ba a yin sai in ana saduwa da mata akwai irin su sun ce ni ba na wannan ni ba fasiki bane ni ba mai takawu bane
wal abdu manzo Allah shine hamilul ism al azim al azim al kabir al akbar al makhzun al mas'ul haqqan wallahi tallahi wal anamu talikai abidu bayin annabi so daga annabi huwa al abdu shi kadai ne bawan Allah wal anamu talikai abiduhu bayin annabi ne ko suna so ko ba sa so ko sun yadda ko ba su yadda ba wa kulliya shi yace hukulliya ka zama nawa ni kuma ni ma in zama shugaban bayi ya muftar ya zaɓin halitta kulli ka zama nawa jadal jadal yayin da wato aka sani a kabari kulli ka zama mai taimako na ladal jadad yayin da aka sani cikin kabari na wa kulli muhibbin ya rasulullah ka zama mai taimako ga wannan masoyi naka fil umuri a cikin lamurransa na yau da kullum ya asliha baki ɗayanta ateso ka taimake ni kari'an da gaggawa ya karimu ya mai karamci akis akis ka taimake ni a zahiri ka taimake ni a baɗi ka taimake ni a duniya ka taimake ni a lahira jadal qabri yayin da aka sani cikin kabari na mahama yusalu al abdu a yayin da munkar da nakiru suke tambayan bawa an kumo labarin ku ma ilmuka bi hadha ar-rajul wa qul ka gaya musu ya rasulullah hadimi kai kudin ku rabu da shi hadimi na ne wannan
wa salih bika kai ceto ga masoyinka ya rasulullah ibbu is yayin da aka tashe shi ranar alkiyama a kabari kar ka bari wani mala'ika ya zo yi min wani tambaya ko duk wanda ya tambaye ni ba su labari ko ni waye sannan ranar alkiyama kuma izbu is yayin da aka tashe ni ka- ka taimake ni alayka salatullahi salatin Allah ya tabbata gare ka thumma salamuhu sannan amincin sai tabbata gare ka taqiniya wannan salati ya rasulullahi ta tsare ni shara sihiri wato sharrin tsafi da kulumboto da bulle-bulle nafisun nafas idan wani matsafi mai tofi ya yi tofi to wannan salati ta shiga tsakanina da shi in an sa sammu an kawo mini a wani abinci to in ci salatin ta shiga ciki ta lalata sammu in an kwashe takalma na an yi tsari ko an yi tobi ko an yi wani asiri wannan salatin ta shiga cikin takalman ta yi tasirin da asirin ba zai yi tasiri kai na to so da ka duka shehur dole an yaro ki wannan alayka salatullah salatin Allah ya tabbata ga ma'aikin Allah thumma salamuhu sannan amincin sama ya tabbata gare ka adida makhaliqil muhaimin wannan salatin ba adadin ganyen bishiya kawai ba a adadin yawan halittar almuhaimin ubangiji mai shaida aikin bayi haisu bat yayin da ya halice su ya warko su a duniya ka san ma'anar haisu bas kar ka dauka fa wai yanzu shehu yana nufin salatin min al-azal ila al-abad duk abin da Allah ya halitta dama ni na gansu fa ma khalaqa ar-rahman kullu shahidtu sai da na gansu sannan ne salati na san adadin halitta Allah fardan fardan ba abin da yake shige mun duhu wallahi na san kowa na san uban kowa na san uwar kowa saboda ka tun ba a yi ka wannan ma rashin kuya na yaka ce za ka yi min asiri bayan uwar ka ma tun ba ta yi ka wani san na san kuma halittar ka sa'idi ne kai ko shiƙi ne duka na sani to shi da shi ya ce to adadin halittar tun daga farko har ƙarshe alayhi ya taru ya tabbata kan annabi Muhammad al alil kiram ta hadda halayensa masu girma wa sahbihi da sahabbansa adida alladhi na'am adida alladhi wa fabihi ruhu adadin abin da ruhi ya zo da shi ko abin da ruhi ya tattaro na asraran ubangiji id nafas yayin da aka yi tofi cikin sa ko aka yi tofa cikin annabi adam wanda faktu fi min ruhi ko adadin wannan wanda faktu fi min ruhi din asraran da ruhin ta dauke da shi to a yi wannan salati adadin shi
قل كون برياتا بلاجو من بيري كالجار الجاروتا مواجو أحمد يا دار أمين محمدا فرجو فمن دبي بفهمكم والكبر والبنفسك ومن حسنه أولادنا نتزينا ومنه جعلنا النار أشهد ومن علمه له العلي وجوده بما عليه الخلق والأمر لذاك صار والكل مودع عليه فأكرم بخير لمن هو بعد وشق على والبدر المنير وأسفل ولكن دائما يتسلسل عليه صلاة الله ثم سلامه عبدي وددي يا مزاج عليه صلاة الله ثم سلامه إن كان الدار لا تعالج عليه صلاة الله ثم سلامه أنا أنوار حتى تفلج عليه صلاة الله ثم سلامه كل القلوب تفرج عليه ما على الكرام وأصحابه صلاة وتسليم من التبيع رجل حرف الجيم حرف الجيم جاءك haskenka ya rasulullahi قد يتفلج hakika yana bugawa
الكون halitta Allah zahiri da baɗi منه daga haskenka suka fito fili ومن فيدك daga kwararan madadinka
الجهاب tekunan duniya
تموج suke tashin kumfa suke ambaliya wato ilimai yake ne
ومن فيدك wa min faidika daga kwararan madadinka albiharu tekunan duniya ta mawadu suke ambaliya جاء الجهاب
albiharu al aljari wa min faidika aljari daga kwararanka aljari mai gudana albiharu tekunan duniya ta mawadu suke ambaliya wato malamai annabawa da waliyai da malamai su ne albiharu ne duk wani teku na ilimi da ma'arifa yana aman asararin da isani ne daga tekun annabi أحمد ya Ahmadu, Ahmadu Lahamidina, يا طه ya tsarkin Allah, الأمين amintaccen Allah, محمدا abin yabo sama da ƙasa, عليك السلام gaisuwar Allah ta tabbata gare ka.
دونه المسك يا رجل Almisku, turaren almisku ya arka yana tashin kamshi ne dunahu idan ba su karo da wannan salatin ba. Amma wannan salatin da ne duk kamshin turare shi ya wulakanta shi. Dan salati na fi kowane irin turare kamshi. Dan ya fito daga zuciya ne kamshi ne tsarki.
ومن تبه Daga ainihin daɗin kamshin annabi Muhammadu ne.
أبا الجنان aljannatai guda takwas suka yi kamshi suka yi daɗi ونشبه daga yaduwar kamshinsa ne به da shi ne فيها مسك ainihin turaren miski واتباع wato turaren almiski ta ya tashi kamshi wal kiba da ainihin wato icen al'ud shi ne kiba
والبنفسج da kuma fulawan nan ne kamshi da ake ce da ita banafsadi wata fulawa ce wani tsiro ne haka mai kamshi ana kiran shi banafsadi dukkan su masu kamshi ma'ana wai da malamai da annabawa da waliyai da malamai su ne ma'ana miski da kiba da banafsadi malamai da waliyai da annabawa shi ne ma'ana dukkan su sun samu kamshi ne na ilimi da kusanci ga Allah tabaraka wa ta'ala da ilimi daga kamshin annabi da kuma ilimin annabi da wani annabi da wani wali da wani malami babu wanda ya fita daga madadin annabi dukkansu daga wurin shi
ومن حسنه daga kyawun fuskar annabi muhammadu نور الجنان yan matan aljanna تزينت suka kawata suka yi kyau ومنه daga annabi ne جلال wato jalala ناره jalalar wutan nan ta Allah تتعجج take ta ruwa in annabi ya fushi sai wuta ta ƙara fushi ta ƙara zafi in ya murmushi sai aljanna ta ƙara haske ta ƙara kyau shi yasa wanda isa mai fushi sai ya fada can wanda isa mai farin ciki sai ya fada nan
wa min ilmihi daga ilimin annabi Muhammad dawul ali ainihin lawul mafuzu law wato Allah nan madaukaki wajuduhu ya samu ilimi wa judu da kuma baiwan annabi ne bihi da shi ne wa alaihi kuma a kansa ne alkalku wal da khalqu da amru alalahu da khalqu wal amru duka baki ɗaya daga annabi ne yunsaju ake saƙa su wato ake halittar su da khalqu da lamarin khalqu duka daga annabi ake halittar su lidhaka dan haka tara annabi ya tafi da dare wal kullu duka halitta Allah tabaraka wa ta'ala ban rage maka komai ba mawdi'un alihi suna karkashin takalmin annabi fakrin ka girmama in ji shehu bi kaygal kalki da lamarin tayayyen halitta man huwa abhaji wanda shi ne mafi kwarjinin halitta Allah baki da
wa shukka lahu al badr an tsagawa da annabi alfajir cikakken wata al munir mai haske wa azbala al gamam zamanin girgije wa azbalar tana zubda ruwa bi watkin da wani irin kwaya kwaya na yayyafi da'iman tsawon sati guda yatasaddadu yana ta tsatsuwa daga sama bai tsaya ba alayhi salatu allah salatin Allah ya tabbata gare shi thumma salamu sannan amincinsa biha da albarkar wannan salati هذا عبادي masoyana suke samun rabo suke rabauta وجدية kishiyoyinsu kuma makiyana مزعج ake firgita su duk inda ga makiyin shi za ga a tsoratai jira yake kira shi kai ka ga ya fita a guje
عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata da ma'aikin Allah ثم سلامه sannan amincinsa كحل لساني wannan abin da muka faɗi din shi ke janyo wurin mutuwa kake ganin suke shiga cikin tashin hankali saboda wanda dama a rikice yake kuma ya zama la'ika mai kake zata safe a rikici ba to ko da ka su kuma waɗannan anan aski in sun zama la'ika sai na tsar sai ta ƙaru ka ji dalili كحل لساني sai ya ce wannan salati ta warware min harshe الدهر matuƙar zamani لا أتلذذ ko a saudiya kar a gani ina kura wato wato inda inda duk gemun da yahudi in na zo gaban sa sai ya suka ba wani gemu da zai mun kwarjini ya hana ni larabci ya hana ni magana sai dai ma in ne larabcin ka ji laraba suna tafi wallahi ban saba jin irin shi ba a to mana ba dole ba Mhm.
عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga annabi Muhammad ثم سلامه sannan amincinsa صلاة wannan salati أنوارها hasashen salatin تتبلج لنا ta dinga bugawa a zuciyarmu salatin nan duk wani almajiri ya dinga jin hasken salatin yana bugawa a zuciyar shi mun gode wa Allah عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga